الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وقل لي يا نصيح لأنت أولى وقل لي يا ناصحي بل أنت أولى لنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حيث شخت وما تدري ب... حيث تجري نقرين وما تدري ببالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست كون كست نكست قريبكم من نكست قريب وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم أشرب حميا أم دفر ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحلل بوار فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت ها؟ يا لزعي ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت ولم أحلل بواد فيه ظلم تقديم تأخير وأنت حللت فيه وانتهكت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذمم سواها حقني ديكا غنن فأنت أحق وأحركم ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فأنت لأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت ال... أه؟ ولو سكت المسيء لما نطقت ba shi wani ba ni yadda gare ni فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت فأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اعتمرت وما ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحشر فردا يوم الفصل قلنا ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت بيتنا ستين دبيو مالتي وقل يا ناصحي كتشي يزن ورن bayan malam ya kaddara nasiha kamar ya tsare dan shi ko ɗalibin shi ko wani yaro yana mai nasiha to ya mai nasihu sai ya ƙara wani iftirazi ya ƙara wani ƙaddarawa kamar dai wanda ake ma nasiha yanzu zai mai mai magana a kun gane wanda ake ma nasiha zai mai shi magana kamar mutum ya ce maka yi tsoron Allah shi wanda ce maka ya tsoron Allah shi bai bukata a ce mashi tsoron Allah ne to shi zai maido maka shi cewa to kakka yi tsammanin da nake gaya maka ni ni kuma ɗari bisa ɗari na ƙwarai ne to sai ya maido maka shi kamar yanzu wanda ake ma nasihan shi ke mi eh? shi ke maidowa wanda ake ma shi ke maidowa kamar yaron da kake ma na faɗa kawai za ka ya maido maka sai ya ce maka mi wa qul ya nasihi ka ce mini ya kai wanda nake wanda kake min nasiha kai ka ce mini ya kai wanda kake min nasiha la anta aula bi nasihika kai ka fi cancanta da nasiha ta kai amma fa law bi aqlika qad nadarta da kai sa duba da kai kallo da hankalinka ya gare ku haka ne gare ku law li fi'lika qad nadarta ina da ta dain da za ka kalli aikin da kake ai kai ma kana kurakurai to ai kai kai ne ka fi cancanta da nasiha a kaina an gane wanga yana kai da kai da kake min nasiha kai baka son nasiha ne kai ba kallon aikin naka kana kaza kana kaza tuqatti'uni ala tafriqi kana ta matsa mini da sakaci da nake yi tuqatti'uni kana matsa mini kana mun fada akan sakacin da nake yi ne lauman dan zargina wa bit tafriqi dahraka qad qata'ta kai kuma duk lokacin ka sakaci ne cikin shi ni nake mahala kirkan mai don kace to kai ina matsa mara sakaci dan zargin ka lauman dan zargi to kai kuma bit tafrid da haraka qad qata'ta kai kuma ka bata lokacin ka duka da sakaci kada ke sakaci ba eh wa bit tafrid da sakaci da haraka lokacin ka baki daya qad qata'ta ka tanye shi kai yanzu fa tsoho ne amma ni yaro ne to wa fi sigari tukhawifuni al manaya وما تدري بحالك حيث شيخت نمكم وما تجري ببالك حين شيخت يتي وفي صغري تخوفني المنايا ni yanzu karami ne ni yaro ne amma ina tsoron mutuwa amma kai da ka tsufa wa ma tadri bi halika kai da baka san halin da kake ciki ba yanzu da ka tsufa kana mutuwa yanzu gobe jibi a lokacin littafi kai da ni da yaro ma ne yanzu ina ina tsoron mutuwa to yaya halin ka ke kuma shi sanan cewa wa ma tajri bi balika kai kai da ke tsoho ma mutuwar ba ta zuwa kanka ni da ke yaro ma yana tsohon mutuwa to balle kai da ke tsoho to wa ma ta diri bi halika kai baka san halinka ba kana mutuwa yau gobe jibi hina shekhta dan kai ka riga ka tsuwa shekhta shekh wa kunta ma'a siba ahda sabilan fama laka ba'da shaybika qad nakasta ko qad nakasta kai kunta ma'a siba da lokacin yarinta as-sabi wa as-sabi lokacin da kake yaro karami ahda sabiyan kahi shari'a kahi tarbiyya kahi kirki fama laka to lahiya me yasa mika ba'da shaybika bayan ka tsuha qad nakasta duka walwali wala takunu kallati naqadat ghazlan ba'da qutl ankasan ankas nakasa ko fa man nakasa haka ne fama yanqu annama yanqusu an nafsi fama laka ba'da shaybika qad nakasta ya aka yi bayan ka tsuwa zuka walwale ka canza ka walwale wancan aikin da kake na alkhairi wa ha ana lam akhud bahra al khataya ni yanzu gani ban kutsa cikin tekun zunubi ba ban shiga sabo ina yi ba ban ƙarya ban gulma ban annabimanci ban waye ban waye ban waye kamar ya kamanta zunubi da mi da gulbi da teku ni ban shiga teku na na sabo ba kama qad khudtahu kama kai tsoho yanda ka shiga cikin tekun nan hatta gariqta hakan nitsi ka shiga tabkin banna ka nitsi walam ashrab humiyya kum humayya humayya suna daga cikin sunayen giya ne ni yanzu ban sha giya ba umma dufrin duk sunanta ne ni ban sha giya ba in ma yana nufin giya duniya ana ce ma duniya giya dan saboda yanda mutum ke shan giya yayin maye ya mance da gaskiya ya mance da abin da daidai haka in mutum ya shiga cikin duniya ita ma ya sha ta sai ta sa shi mai ko ba haka ba bayan mutum ya sha giya ya sha ƙoshi ya kuɗi ya kuɗi giyar duniya da ke nufi bai ma gane gaskiya sai ka ga abun ga daidai amma bai gane shi sai mutum yana bai da kuɗi da yawa ne yake gane abubuwa da ke nufi sai wanda Allah ya tsara ya tsare wala ma sharab humayya umma dufrin ni ban sha giya ba wa anta sharibta ha hatta sakirta amma kai ka sha giyar har kai mai idan kana iya ana iya ma'anar giyan nan ga giyar kware ka kamanta kamar da za a kaddara ka sha giya sai ce ma kai shi yana karami bai sha giya ba ko kuma a duniya ce yanzu ya girma ya shiga duniya ya ratsa shi kuma yana karami bai ma bai kai lokacin ma yanzu walam ahlul biwadin fihi zulmun ni ban shiga kware wanda ke da zalunci ba eh eh to barin kai muku can walam ansha bi asrin fihi naf'un ni yaro ne ban taso cikin lokacin da ke da amfani ba walam ansha bi asrin lokaci shine asr ban taso cikin lokacin da fihi naf'un da kai amfani ba tun da yanzu shi tsoho ne ya tarro mayan malamai ya tarro alkhairai da yawa ya tarro kirki nan da na da ai kowa san da kirkin da ba dai shike na da yanzu ba ansha bi asrin fihi zulm naf'un ban taso cikin lokacin da ke da amfani ba amma wa an ta sha tafi kai da ka taso cikin shi fa wa man tafa'ata kuma baka amfani ko baka amfanu ba idan shi karami ne bai tarro irin alkhairai na da da ke da kai saukin karatu da wani ne ba to kai ma kin wani na ya ce ma haka nan wataƙila ka tashi a gari a gari da kai makarantu da kai malamai da kai alkhairai da kai abubuwa da kai masu harratar da ƙur'ani da kai masu harratar da hadisi duk baka yi ba kaga kana ma wani hada wanda tashi can wani ƙauyen da babu sai ce mato ni ba kamar ka ban taso lokacin wurin da ke da koyi alkhairai irin naka ba amma kai ka taso cikin birnin ba ka mi ba ba ka amfani da shi ba walam ahlul bi wadin fihi zulmun kuma ni ban shiga kware wanda da zalunci ba amma wa anta halalta fihi wan hamalta ko wan tahakta wani gare ku wan tahakta amma kai ka taso ni ban taɓa shiga kware mai zalunci ba zalunci ba sai kwace kuɗi da bugun mutane kaɗan zalunci ba zalunci yace ban ta ban shiga kwarin da ke zalunci ba kwarin da ke zalunci ana iya wata fada ce ana gulman mutane kwabbiya a zage shi zalunci ne ko zalunci ana annamimanci to shi to ni ban shiga wannan wurin ba amma wa anta wa anta halalta fihi kai ka shiga ciki wan tahakta ka kete zarafi ka zage wani ka ci gulman wani kun gane kenan nan yake ta shi bai shiga kware na mai zalunci ba amma kai ka shiga kai zalunci وقد صاحبت أعلاما كبارا كما تبث كي كاي أبوتا دا مالمي مي مي متاني مي مي أعلام علم يعني العلامة علم babban malami asalin alam amma zane ne abin tuta drapo ko dutse dutse ana ce mishi alam ka annahu alamun fi ra'si naru tuta drapo ana ce mishi alam zane ana ce mishi alam malami ana ce mishi alam duka alam abin da yake bayyananne shine alam yace wa qad sahabta a'laman kibaran ka abukanci mayya mayyan malamai wa lam araka qtadaita biman sahibta amma duk da haka nan ban ganin ka kana koyi da wa'anda ka abokanta to baka kai ka zama da wani ka zama da wani tare da wani duk baka ce more wannan to me hannun zaman da kai da shi hawan alfahari da maka ni hawa ne gidan shi nake ni wani masallacin shi nake ni wani ni ke mai kaza to amma mi kace more mi kace nashi ina amfani da kai da babu amfanin ka wa nadaka alkitabu falam tujibhu kuma alqur'ani ya kira ka amma kuma mi ba karba ba eh ina alqur'ani kira shi alqur'ani ya kira shi da tuba ya kira shi da mai da lamarin ga Allah wa anibu ila rabbikum kiran qur'ani ne wa tubu ila Allah jami'an dukkan alqur'ani ne dubban karba ba karba ba kai shine wanadaka alkitabu falam tujibhu wanabbahaka almashibu wagarwa ta wanahnahaka almashibu faman tabat wanabbahaka almashibu kuma hurhura ta tunatar da kai dan hurhura tunatar da mutum ne take wani yace hurhura rashin lahiyan mutuwa ne da kaga ta zo maka to ki mutsa mutuwa haka ne ko ya rafin ka ce hurhura mutuwa ce ta bada ma yaji ta kusa zuwa dan da mutum ya kai hura kenan ya kusa zuwa shi sa Allah ke cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhiru shin kai da kake zuwa baka yake alkhairi baka nafin kana uzuri Allah ya ce ban yi maka shekaru da yawa ba har shekarun da zaka tunatuka wa aztu sa'annan mai gargadi ya zo maka wa ja'akum an-nadhir sai wasu malamai sun ce mai gargadin nan hurhura ake nufi ko da ka samu hura ai sai ka gane cewa kenan mi an maka alama da an zo ɗauka kani da ai ka mutu ya kai shekara hamsin ya hura to ya abin nan kenan kenan wani ba kalmar shibu hurhura kai layi ka san hurhura hurhura ba san hura ba hura ka san hura hura ta kai ma mutane sai ya to hura kai ba tsoho bai da hura kai yana da ko mi sunanta لا لا سكي ماشي هوري ماشي هوري مش سنتك يا محمد gashi huri na kai mis sunan shi diviniciyo diviniciyo ya yi yawa ka gane to ai kuma shi wani jini hurhura kana ji wani abu to shi ne mashibu wani ba kal mashibu mashibu hurhura faman tabat la yaqbuhu bil fata yana ya ya- mai wanda ake ma nasiha ne hayya waje yana mi shina mai duwa la yaqbuhu bi la yaqbuhu bil fata fi'l at-tasabi abu ne mai muni yaqbahu abu mai muni bil fata ga saurayi saurayi fi'lu tasabi shina aiki irin na in yara jama aibi ne ko aibi bane kaga da shekara goma ko sha biyar kana wasa ƙasa kana irin abin da in yara ƙanana ke yi yaya yace abu ne mai muni a ga saurayi matashi shina abu irin na yan yara sai ce amma wa aqbahu minhu wanda ya wannan muni shaykhun qattafatta tsohon da ya ta- ya rududdige sai ga tsowa rududdige yana wasa ta yara yaya to kenan kaga abu mai muni ne ka zargi na irin abin yara amma abin da ya matsala kai kai irin abin da yara yace fa anta ahqqu bit tafnid minni haka ne wa nafsaka to wa nafsaka thumma la tadhmu siwaha ka zargi kanka ka zargi kanka la tadhmum siwaha ka daina zargin watanta tunda kai ma cikin kuskuren kake ka zargi kanka ana son mutum ya zargi kanshi tunda in kana da kur- kuskure kamin ka diba kuskuren wani ka fara gyarawa naka ko da wani na- na laihi kamin ka sai shi gyara kai kokari ka gyara kanka kakka zama cikin wa'anda lima taquluna ma la taf'alun atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum kenan ka fara gyara kanka ko wannan shine kamin ka ce wani ya bari kai ka gyara eh wannan shine saboda ana son mutum da ji kanshi dan mi bai kaza ba wai. ya kai ka yau ya ji haushi bai tashi da azumi ba ko kuma yau bai samu izhi ko ko izhi biyu na qur'ani ba ko yau bai tashi sallar dare ba ko yau bai yawa yau bai ta zajin kanshi kullum kullum to in kana wannan ana son kullum mutum ya zance ganin kanshi ma bai ba da haƙƙin Allah ba in kana ganin haka nan kullum sai ka ƙara mi kwazo ko shi sa Allah ya ce fala wala aqsim min nafsi allawama rai mai zargin kanta kullun zargin kan shi yake yi dan mi bai kaza ba dan mi bai kaza dan mi bai kaza ba amma mai ganin cewa shi ma sha Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan aikin shi sai lalace dan Allah na kallon ayyuka ne sabanin da muke kallon su in kana kallon wanga aikin babba ne kama Allah aiki babba to a sai ya zama karami wajen Allah amma kana rena shi kana ganin ba wani abu ne kai dan kadan abin da kai dan kadan Allah shi karba maka to sai zama babba wajen Allah Allah na kallo ne ko contraire yanda muke kallon shi sabanin haka Allah shi kallon in kana ganin babba aiki ne kai to duk girman shi banza ne wa nafsaka dhumma ka zargi kanka ka zargi kanka la tazmum la tazmum siwaha ka daina zargin sabanin wannan bi aibin kana zargin wani da aibi fa hiya ashdaru man zamamta ranka kai kanka ka fi cancanta da ka zargi kanka dan ka ka ka ƙara kwazo ka ƙara himma ka gyara ta fa anta ahaqqu bit tafnidi minni dan kai ka fi cancanta da fada ka fi cancanta da amma ka fada walau sakata walau kunta labibu walau kunta labiba da kai mai hankali ne lama na tsakta da ba kai magana ba ko kuma walau sakata musiu da ce duk mai layi ya shiru to da kai ba kai magana ba amma taku walau kunta labiba da kana da kana da kai mai wawi allub ko fa'tabiru ya ulil albab lub lub da kai mai hawa hankali ne lub labib da kai mai hankali ne mai wayo lama na takta dama ba kai magana ba amma dan kana wai baka da wayo shi sa ga lahin ka can ga kurakuran ka can ga sabon ka can duk ka mancike shi ka zo kana matsa mini ni wa nafsaka thumma ah, falau falau bakat ad-dima aynaka khawfan akula da kyau falau bakat ad-dima aynaka da idon ka sun yi kukan jini ba ma kukan hawaye ba da idonka sun yi kukan jini falau bakatid dima da idonka sun yi kuka ainaka su ne ainaka kenan falau bakat ainaka daman ko dima'an falau bakat ainaka dima'an da idonka sun yi kukan jini mun gane ko khawfan dan tsoro li zambika dan tsoron zunubinka lam aqul laka qad aminta ban ce maka wai ka amintu kenan dan ka daɗe kana ta kuka wannan bai iya sawa mi ka amintu mala ce falau baka tiddima ainaka khawfan li dhanbika lam aqul laka qad aminta da a ce za ka yi kukan jini dan tsoron zunubinka ban ce ma ka aminta ka kubuta wa mallaka bil amani ta ya zan ce ma ka kubuta tun daga nan wa anta abdun alhali kai bawa ne umirta fa ma'tamarta wala ata'ta an umarce ka baka je kai abin da aka umarce ka ba kuma baka yi da'a ba wani ya ce ma ka aminta babu kenan in dai kan baka yi abin da aka ce kai ba kai sakaci da kasala cikin shi kuma baka yi da'a ba to ba wanda isa ce maka aminta saboda ka sabulta min zunubi zunubi ya ma nauyi kai nauyi da zunubi dan zunubi nauyi gare shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah la sharha laka sadrak wa wada'na anka alladhi anqadha wada'na anka Allah ya dauke mu annabi uzur an dauke mai kaga nauyi kenan alladhi anqadha dhahrak hayyan nauyi ya bayan shi saboda nauyin shi idan zunubi nauyi gare saqulta min adh-dhunubi kai nauyi da zunubi walasta takhsha walasta takhsha li jahlika an takhiffa idha wazinta amma duk da haka nan baka tsoro dan saboda jahilcinka baka tsoron an takhiffa kai rishin nauyi idha wazinta idan an auna ka dan sakelin lahira shi ma sabanin sakelin duniya ne sakelin duniya mai bangare biyu in kassa nan inda hinawi sai shi ina kasa wanga da aka hinawi shi ina in nan kasa kilo goma nan kasa biyar ya zashi sai nan shi ina kasa to sakiyar lahira in zunubi yayi yawa nan ga in zunubi yayi yawa to to to sa sama shi ke sai shi rashin nauyi zunubi shi zunubi bai tattarin banza ne zunubi na yawa shi na yin sama zunubi da yawa sama illa na ta yawa kuma ita ma in sai sai ta rinjaye ta rinjaye sakulat sai ta yi nauyi to ake alkhairi kenan to shi ne ke cewa walasta duk da haka kuma baka tsoro walasta taksha baka tsoro dan bi baka tsoro li jahlika dan jahalcinka an ta khiffa ka zo mara nauyi idza wuzinta idan an auna ka dan lahira ana auna mutum ana aina auna ayyukan shi ana auna kuma mi ana auna takardun aikin shi ana auna mutum domin Allah subhanahu wataala ke cewa kahirai wala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi cewa za a zo da kahiri kato lahira amma za a za a auna shi bai kai nauyin hekin sabro ba la yazni janaha ba'uda sakaf duk girman shi saboda kahiri ne eh sa'annan kuma aiki alkhairi ana auna shi domin Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu kuma faman ya'mal mithqala dhatin khairan mithqala dharra khairan kina auna zai da khairan sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi cewa kalimatani habibatani thaqilatani khafifatani ay thaqilatani almizan saman sakilu masu nauyi ne sannan ana auna kuma lissafin aiki domin hadisi na wannan ya zo na bitaqa za mutum zai zo da zunubai na cikin takardun aikin zunuban shi iya ganin mutane iya ganin ka duk zunubai ne rubutu an rubuta takardu an yi dosai dosai dosai na zunubai sai Allah ya ce to ko da kaza shi ya mare da ce ai shi ya ya san shi kenan ce baka da jaya ce ba Allah ni gare ni ko da wani abu ya za shi da wangana abu sai a hiddo mishi ta kar kar kar ta karama bi tsaka kun san kar ta karama sai ce ba Allah kuma wangami da shi da wancan abin da ya juya sai kare tsaya sai a ɗora karfikin nan sai a ɗora wancan takardun karfikin duk sai ta rinjaye takardun baki ɗaya saboda ni dan karfikin akwai la ilaha illallah sama gare ta sai Allah ce ai babu abin da sai ya rinjaye abin da ke da suna cikin shi saboda wannan la ilaha illallah sai ya rinjaye duk zunuban da ya baki ɗaya kenan ana auna takardun da ke da aikin alkhairi ko aikin zunubi mun gane ko to shine ke cewa تقلت من الذنوب كاي نوي ده ذنوبي ولست تخشى لجهلك ده كما كاي باك tsoro duk da haka nan dan jahilcinka an takhiffa idza wuzinta kai sakwab idan an auna ka me sakwab hmm rashin nauyi kai dan ba nauyi ba nauyi an auna ka wa tushfiqu lil musirri ala al ma'asi kana tausaya ma mai dogewa kan zunubi kana tausayin wancan da ke dogewa kan zunubi wa tarhamuhu kuma kana tausaya mishi duk ma'anar shi daya kana tausayin shi kana ramshe shi wa nafsaka ma rahimta baka tausaya kanka rajahta alqahqara ka dawo baya baya wa khababta ashwan kuma ka biji gamba to gashin da Hausa da Larabci eh wa khababta ashwan ma'ana shi dan da Larabci yace khabtu ashwa khabtu ashwa khababta ashwa ko al-asalan al-ashwa ba gwarin bane asalin al'ashuwa taguwar da ke ijiya ɗaya wadda ba ta gani da kyau ita ce al'ashuwa na ƙatun ashuwa taguwa taguwa mai taguwa taguwa raƙumi mace raƙumi mace mai ijiya guda to ita in tana tahi ta rab konan ta rab konan ta bi gonan ta bi in tana kiwo ma ta- ba ta ganin wani bangare tana wani bangare to wadda ba ta ganin da ke wacce ashewa to wannan mutumin da ke bige-bige yayi yayi yanin yayi nan to shi ake ce mami yani ya takhabbatu khabtu ashwa mutum na biginan biginan irin yanda makawan da taguwa ke kiwo shine asalin kalmar to shine ce naga raja'at raja'at alqahqara ka dawo baya baya ka ce baya da kana ki alkhairi wa khabatta ashwan kuma kana big- kana ta irin ta me ta ta tsohon taguwa da ba ta yin da kyau kana sabo ka taba wannan zunubin ka taba wannan zunubin kai wannan kai wannan shine khabtu ashwa la'amruka to tabbas law wasalta lama raja'ta in ka zo lahira da wanga halin hawa ba dawowa za ka yi ba ko ka ce rabbi rji'un ba za a maido ka ba to shine law wasalta in ka zo haka lama raja'ta to ka daina ba za ka dawo ba walau wafaita rabbaka duna zambin ka sani fa da ko da za a kaddara ka zo wajen Allah ba da zunubi ba wa naqashaka ko wa nuqishta alhisaba amma amma ka keke da keke lissahin dalla dalla kwatta kwatta na hisabi idan halakta da ka halaka wai baka yi zunubin ba ma ka zo a ce zo- a zo a yi zube kai da Allah ilga duk ni'imar da an ka maka a hidda lada duk ni'imar da an ka maka ka biya ta da ake kai alkhairi mutum na tsira to shi yasa manzo Allah ce man nuqishal hisaba udhiba duk wanda an kama ne kashi an ka ce a mishi taimon yanda kuke yi a mai dalla dalla kilge to ni'imar ido sallolin ka sun cita ni'imar gani hawa azumi ni'imar kaza da mutum na tsira to bajan ni'imar Allah ya gare su to to sai Aisha ta ce to kenan Allah kuma ya ce fa sawfa yuhasabu hisabu sira za'i annabi sai ai wannan abin da kai fa al-ardu ni ardu Allah a zuba ake kana na alkhairi a zuba haka a zuba an gani to a kwashi yayi sai aika shi ne arzu kawai ba sai an ce a kilga a kilga a yadda zai ima komi a Allah zai ma sauki da rahama shi sai ta wuce shikin amin to shi ne walau nu- wal- walau mi walau wafaita rabbaka duna zambin ko da zaka zo mu Allah ba zunubi kuma wa nuqishtal hisaba amma ka keke da keke lissahi dalla dalla idan halakta la ka halaka tare da cewa wa walam yazlimka fi amalin Allah ba wai zalimta ka bai ba aikin Allah zalimce ka da shi أي إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن وإن تك حسنة بل ما يضاعفها على ما لنكت توشيني ولم يظلمك في عمل ألا بيظالمتك ba a cikin wani aiki da kake da kai an ka hana maka ko sa'annan kuma ko kuma ba kai ba aka sa maka zunubi a'a eh to walakin sai dai asirun an taquma bima hamalta sai dai abu ne mai wahala kai abun da ka dauka ai kai dan adam mai dauka mai dauka mai kan dauka kaya ko أي ألا يتي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان كي كواشي تكو تو كسان أمانة نن أبتي ميويا دومين سمي دا كسي دا دوان سوين كاسا كي كا إيا تو أبني ميوالا أبو ميوالا ني أتي كاكا وابن داكا باكنا أمانة سأن نما نتبيو أسير أن تقوم بما حملت ذنوب دا كيين نن أبو ميوالا ني أبو دا كا مكان ذنوبي أبو ميوالا شيسا kenan ba Allah ke zaluntar ka ba ko mi gani kai ne kan ma kai ka jan kanka nan za a kama Hmm?
asiri za a kama asirun sa'ab Hmm. asirun ai sa'ab fasanu yassiru lil usra usra Hmm. walau qad ji'ta yawmal fasli fardan ko yawmal hashri fardan da ka zo lahira kai kadai ka tuna lokacin da ka zo kai kadai wa absartal manazila fihi shatta kaga mataki gida gida lahira domin aljanna matakinta ba wai duk mataki ɗaya ake ba musulmi aikin wani ya na wani ikhlasin wani ya na wani imanin wani ya na wani shi sa mazala ke cewa wa'inda ke sama matakai na sama a cikin aljanna ana tsinkaya su kamar yadda muke tsinkaya tauraro nesa ai kaga nan sai mu ci ga tauraro can to haka za a ce ga wurin wani can nesa aljanna haka ke tsinka shi in ya tsere maka kenan haka ko to shi ne ke ce maka da za ka zo lahira kai kadai wa busartal manazila fi shatta kaga mataki mataki shattan daban-daban shattan daban-daban shatit abin da ke da daban daban-daban can mataki sai can matsayi kaga wannan daban-daban to a lokacin ne la'azamtan nadamata da ka girmama nadama da kai nadama ka ce ina ma a ce duk motsi na an batan Allah zan yi da in samu wancan matsayin na nesa da la'azamtar nadamata da ka tsananta nadama fi a wannan wunin lahfan dan bakin ciki da nadama ala ma fi hayatika qad adata akan abun da ka bata na rayuwarka ka zamna awa ɗaya baka yi komi ba ka zamna minti goma kana dariya ka yi kwana har kwana sai kana dama inda ma baka yi kwanan ba kenan in ka zo lahira ka ga matakai na aljanna mataki mataki ta yadda za ka ga kashi na an tsere maka da sai ka yi nadama babba akan rayuwarka da ka bata baka yi ibada a cikin ta ba tafirru min alhajiri kai ne kake gudu daga hajir me hajir tsananin zahir rana in akwai tsananin zahir rana mutum na zuwa cikin rana ya tsaye ko ya tsaye sai ya haka ya kare ko ya sa wani wanka ko ya sa wani bazara lema tafirru min alhajiri kana gudu daga zahir rana ko wa tattaqihi kun kana kariya daga gare shi fa halla an jahannama qad fararta ina ma da ka gudu daga jahannama bai yi ma gudu daga zahir rana ba da zahir rana da jahannama wani hi matsala to don me za ka laɓe ma zahir rana ba ka laɓe ma jahannama ya za a yi a laɓe ma jahannama shi ne mutum ya dana eh? sabo fa halla an jahannama ka da fararta nan wurin kenan gaba ta wajen bayan can malin ya gargaɗe ka daga kas- kasala ko ya juya khitamin ya komo gare da kanshi to yana maka gargadi mutum ya kula ya tsara kanshi daga wuta tafiru min alhajiyya wa tattaqihi fa halla an jahannama qad farrata yace wa lasta tutiqu ahwanaha azaban baka isa ka jure ka jimre ma karama azaba cikin wuta ba ai karama azaba ta wuta baka isa ka jure mutum dan mutum wanda ke azaba ai kadan cikin wuta ai azaba shi ai kadan ne to shi cikin wuta ta kalma za a sa mai na wuta ta kalman saboda zahinsu kwallo shi ma tana tawasa kwalkwalkwalkwalkwalkwalkwal tawasa kwallo ta kalma ne kawai sace wani mutum ne wanda abu talib ne to shi shi ne kowa shi shan azaba cikin mutum amma ta kalman shi saboda zahinsu kwallo shi ma na tawasa tana borowa kwalkwalkwal to kana yi jure mawa ga azabar ba ka iya walasta tutiku a hawan ha azaban wani kuntal hadida biha la zubta da ka kai ƙarhi kai ƙarhi ne ko da sai ka roje yadda sai ka narki alaikum da sai ka narki ka rogoje a yan kasa da cikin wuta kai wai duk cikin ababe masu ƙwari wani abu ne hijire wuta dutsi to ko dutsi wuta lahira wa qudu hannasu wal hijara di ba gani dutsi narkewa yake cikin wutar lahira to kai za ka iya jure mata ne ولست تطيق أهونها عذابا باك أي جوري مكرم عذابا وتا ولو كنت الحديد دا كي كي كي كرهني لذبت بها دا كان نركي أنسا كتكين وتجهنم الله يسلم فلا تكذب كك قريتا هك واسا كك قريتا فلا تكذب فإن الأمر جد أه؟ فلا تنكر تو شي قال تو فلا تنكر ككي إنكاري كك ذا منكري فلا تنكر كبر إنكاري فإن الأمر جد لمر دغسكني هو بعد واسابني فإن الأمر جد لمر دغسكني وليس كما احتسبت با كمر يند kake tsammani bane wala zananta ko yanda kake zato abu da gaske ne an gani yana tafirru min alhaji wa tattaqihi kana labe mazahir rana kana gudu in baka da kalma wa tattaqihi kana labewa فهلا عن جهنم قد فررت إنا ما كاغر لك جهنم يا هي مهمنتي ولست تطيق أهونها عذابا بذاك إيجوري مكرم عذابا وتابا ولو كنت الحديدة ذاكا كيكره بهذا وتنن لذبت ذاكا نركي فلا تكذب كك قريتا فإن فلا تنكر كك قريتا فإن الأمر جد لمر دقسكني بعد وسامني وليس كما احتسبت ذاك مريم دكك أماني بني ولا ظننت kuma ba kamar yadda kake zato bane anan makarasta insha Allah ta'ala Allahu a'lam